لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سجر ما يو ترقوة شعبان hijira ta 437 kuma sha biyar ga watan biyar shekara ta 2016 ta miladiya sun ramu tashi darasi na goma a cikin karatunmu na maraƙi su'ud na shek abdallah a shinkaifi rahmatullahi alai na za mu tashi darasi na goma ko? wa sharɗu sihatin bihi i'tidadu bil fi'li minhu turu yustafadu na'am kafin mu fara mu danyi mu danyi muraja'an abin da ya wuce Allah kalla dai na shart nan da muka yi alal akalla dai ko dai daga wajen sharfin wujubi ma bihi mukallafu wa adamu talab fihi yu'rafu mun raba shart kashi uku ko mala ya raba shart kashi uku da shartul wujub da shartul siha da kuma shartul ada to zai bambance mana bambanci tsakanin su wane ne shartul wujub
shine ma ya zama nisan adamihi min adam hukum a wannan kana tarifin sharf ne min haifu huwa sharf amma menene sharful wujub mai bambancinsa da sharful siha na'am yake tabbata wajibcin ibada yake tabbata shine shartu siha shine wanda yake sayar da shine sannan ibada za ta inganta ko ba haka ba to a misali to wa zai ku kawo misali daga daga ahkam kamar dukulul waqt dukulul waqt dan game da sallah to wajen da kuma azzakafa menene shartul wujub dinta na'am sai alhaul ko alhaul sai haul ya zo sannan sharadin wajib sannan wajibcin ta yake zuwa to shartu siha fa me misalin ta me misalin sa sharɗu siha na'am tsarki ga sallah in babu sallah idan akwai tsarki sallah za ta in babu tsarki babu sallah ko sallah ba za ta inganta ba amma in akwai tsarki ba dole bane a samu sallah dan za ka yin tsarki ka yin sallah shi saboda ka shine ta'rifu shart ma yalzamu min adami ila adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam li dhatihi to shartul adafa shartul ada wannan na'am na'am na'am wato shartul wujub shartul ada shine sharadin da idan an samu shartul wujub wujub din ba zai wajibcin ba zai tabbata ba sai an samu tamakkuni yiwuwar yiwuwar ai aiki shine kamar rashin bacci ko rashin gafala ko to yanzu a amnul tariq amincin hanya dangane da hajji wani irin sharaɗi ne na'am shartul wujub saboda haka idan babu aminci hajji ba bai waje ba ko shartul adani shartul adani hajji yana nan wajibi a kanka sai dai ba za ka iya ba lokacin sai lokacin da aka sai lokacin da wajibin ya riga ya hau inda in ka ce wajibin bai hau ba a to kaga in ka ce wajibin bai hau kan mutum ba kaga kenan a idan ka ce wajibin bai hau kan mutum ba to ka ƙara wani shart kenan akan wajibi ziyadatan akan al-istita'a na taban waɗansu suna ganin sharaɗi biyu ne kawai shartul wujub da shartul siha domin ga abin da yake na shartul ada sai su sashi a cikin shartul wujub cikin shartul wujub suke sanya shi to me bambanci tsakanin shartul wujub da shartul siha akwai ka'ida da zaka yi bambancewa tsakanin su
iko kenan kuma na'am samun iko samun iko eh shine bambanci a'a. na'am
bambancin da shi ne za mu iya cewa dole sai an samu shafin mutu sannan kafin shafin sai ya tabbata
dole sai an samu shartul wujub kafin shartul siha ya tabbata Mm, to mumkin za a iya cewa haka amma ba amma ba- ba za a samu ta sura wanda yake wannan hukuncin zai takalluf ba a samu ibada ta inganta duk da yake bata wajaba ba ba a samu cikakken sharaɗin wajabcinta ba amma kuma ta inganta ibadar yaro ka gani bambancin tsakanin shartul wujub da shartul siha shine shartul siha an kallafa wa mutum ya samar da shi amma shartul wujub ma ma bihi mutalab shine abin da yace anan ko shartul wujubi ma bihi mukallafu wa adamu talabi fihi yu'rafu adamu talabi fihi yu'rafu ba a neman ka samar da shi alal misali ba a ce a kaje ka samar da shigowar lokacin sallah ba domin kai sallah an fahimta akwai wanda yake fi lai- akwai wanda yake fi tauqil muka- to shi kansa shartul wujub din akwai wanda yake fi tauqil mukallaf zaka iya samar da shi akwai wanda yake ba zaka iya samar da shi kaga wanda yake ba zaka sam- iya samar da shi ba kamar haul shekara ta kewayo ko shigar lokacin sallah azhar domin wajabcin sallah azhar ya wa- ya tabbata kaga baka da iko akan wannan ko akwai abin da yake kuma kana da iko a kansa amma ba a ce maka ka samar da shi ba kamar ikamar kwana hudu wajen cika sallah ga matafiyi wajen wanda suke a kamar yadda yake a mazhabar malik da jumhur Hmm? yanzu an ci za za a ci dole ka tsaya kwana hudu dan ka yi dan ka cika sallah ka gani ba an aka ce an kallafa maka wannan an takura maka dan tawi ya zaman tolar ruwa ka ba haka take ba to wannan shine farq din amma kaga shartu siha ana neman ka samar da shi shi yasa yace ya kawo wannan wa adamu talabi fihi yu'rafu ai a cikin ashartul wujub adamu talab shi yasa waɗansu suke cewa shartul wujub min khitabil wad'i wa shartu siha min khitabit taklif kitabun taklif shine wanda aka ce kai ko amma kitabul wad'i kawai Allah ya sanya wannan ka'idan ne to shartul wujub kenan amma ga shartul siha an ne muka yi kamar ka fuskanci alqibla kai alwala shi yasa ma ya zamanto shurutus siha suka zamanto ana bada lada akan su ana bada lada akan su kamar alwala ana bada lada akan ta amma akwai daga cikin shartu siha a- a- a- a- akwai a cikin shartu siha wanda yake a layil zamkan cewa ana ba da lada akan su kamar istiqbalul qibla Mm, amma kamar koda sitrul aura ba sitrul aura kaga shi ma akwai lada akan sa saboda tam- a- saboda akwai imtithalul amr ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid da kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam liyajma ahadukum thiyabahu fi qamisin wa rida في في ازار ورداء في قميص وتبان أم؟ حديث سيدنا عمر ابن الخطاب أم. to saboda haka wannan ya ishe mu muraja'a ko kun san wannan littafin wannan usulul fiqh jamid ne wato sai ana yi ana ana gaba ana baya ana yi ana gaba ana baya in ba haka ba in aka dora sai kasan ya rinka warar gajewa na'am na'am wa shartu sihhatin bihi itidadu bil fi'li minhu at-tuhru yustafadu wa shartu sihha wannan shine mubtada din kuma sharaɗin ingancin ibada bihi itidadu bil fi'l shine wanda ake kidaya aiki bihi bi sababihi saboda shi wato shi shartu sihha shine wanda ake tabbatar da kan cewa wannan aikin ya an kirga shi ya zamanto abin tabbatarwa wato abin al'itidad yani yu'taddu bihi an yadda da shi a shari'a wato ka aiki kafin a ce an yadda da shi a shari'a shine in ya samu sharaɗin siha yani sallah ba za ta zamanto sallah ba sai ta samu sharaɗin inganci zakka ba za ta zamanto zakka ba sai ta samu sharaɗin siha in banda haka sai ya zamanto da me za ka iya ba za ka iya bambance sallah da sallah ba ba za ka iya bambance ibada da al'ada ba sai da wannan sharaɗi na siha din minhu tuhur yustafadu at-tuhur tsarki yustafadu minhu ana fa'idantarsa minhu ai min shartu siha daga sharaɗin siha wato misalin shartu siha at-tuhur tsarki tsarki sawa'un taharatul hadath ko taharatul khabath sharaɗi ne na ingancin sallah shartu siha ne dangane da sallah idan mutum ya yi sallah saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu salatu ahadikum la yaqbalu salatu ahadikum idza hadatha hatta yatawadda kaga wannan a bayyane ke sarihi ne akan ash-shartiyya haka dalika shartul haka dalika kamar haka dalika shart taharatul khabath tsarkake waje daga sallah ko saboda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen hadith baulul a'rabi yazo yace a zuba ruwa tunda a masallaci ne wajen da ake sallah wanda ya nuna kan cewa taharatul khabath sharadi ne wajen sallah to shine ma'ana shi yasa yace minhu tuhuru yustafadu ay yustafadu tuhur min shart as-sihha na'am na wato shartu siha shine abinda aka yi la'akari da shi lil i'tidadi bi fi'li shay domin a tabbatar wato aqida wato ayi wato a a kirga aiki akan cewa da akan cewa aiki ne wanda yake a cikin shari'a tabbatacce ne ba'atan kana sawa'un wannan a shi sharadin ta'a ne aw ghairiha ko ba ta'a bane ka taharatu lis-sala kun ga tsarki ga sallah wannan ta'a ne tunda an yi umarni da ita kuma alwala ibada ce to kaga shartu siha kenan zai iya zamantowa ta'a zai iya zamantowa ba ta'a ba wal musman lil bay wannan sharadi ne wato ciniki ba zai zamanto mu'taddan bihi ba an kirga shi an yadda da cewa ciniki ne tabbatacce a cikin shari'a sai idan wato an san wato an samu ilmu saman da ilmin musman me ilmu saman ka san kudin da zaka biya na abu wa ilmul musman ka san abin da zaka saya idan baka san wannan idan baka san ɗaya daga cikin su ba ciniki bai zama to ingantacce ba ai la yu'taddu bihi amma ilmu saman da'a ne ibada ce ilmul musman ibada ce ba ibada bace amma sharadin sihha ne ko sharadin inganci ne domin idan ka zo idan ka zo ka sa hannunka cikin aljihu ka ɗebo nairori ka ce ba nuna littafin da abin da ke hannuna ka ce ka yadda wannan ciniki ne an yadda da shi a shari'a ba yadda da shi ba saboda akwai jahala akwai jahala akwai rashin sani a mai kaiwa ya zuwa ga rikici tsakanin mutane ko kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai'ul hasa tun ne zai zo ya zufe kayansa gashi nan ya ce to dauki tsakuwa jefa duk inda ta fada na sayar maka na sayar maka da abu kaza ka san wannan ma kamar wasa ne ko kuma kamar ita ce kamar caca kamar draw wato shi yasa muta shi yasa malamai suke cewa irin yadda ake a supermarket a ce idan ka zo idan ka je kai sayayya in ta kai alal misali ta naira dubu za a baka kati wanda aka baka wannan katin sai ka cike da sunanka da lambar telefon ɗinka da adireshin sai ka je ka jefa shi a cikin wani kwando ka sai kayan ka yi tafiyar ka su kuma za su ce karshen wata za a zo cikin wannan akwatin sai a zaro duk wanda aka zaro tasa wani a bashi mota wani a bashi keke wani a bashi kaza wani kuma ba za a bashi kokobo ba to zo na cinikin wannan cinikin yayi ko bai yi ba na'am shi da ai ai shi kansa wannan mu'amalar ta yi eh bai yi ba me yasa
saboda wannan ai ba mutum da yana yi shi wannan abun ba tun da kamar patronizing a duk wanda ya cinikin dubu daya duk wanda ya cinikin dubu daya ko sama da haka za a ba shi damar yin wannan kuma an ce ai ɗaukowa za a yi Eh.
kawai ba tare da an bincika kawai ɗaukowa za a yi Mm, wannan ɗaukowa da za a yi ai tun da kawai kamar iska kamar mai rabo ne da kamar mm.
to ka kamar ma su yi tun da ba shi kaɗai ne patronizing wannan da shi da yi shi Eh, ba shi kadai za a ba mu ba ba kowa za a ba ba kai ka ce ba shi kadai ba ba kowa za a ba mu ba kuma ko kowa din ma za a ba ma abinda za a ba mu kowa daban ne Ahan, ba ka dai faɗe shi da jawabin yadda yake ba kudin ba ba a san kuɗin ba kudin a siya ne kuma shi abin da ya siya ba wannan nan da kudin ba ne ba
a'a yanzu alal misali mutum ya je kanti ya je kanti na waya kantin waya ya je sai aka ce duk wanda ya cinikin waya duk wanda ya sai waya to za a bashi form da zai cike da zai shiga cikin draw ba za a ce caca ba sa faɗin ce ba sa cewa caca zai shiga cikin draw price eh, wanda idan ya cike za a in aka- in aka zaro in yana da sa'a wataƙila sai ya samu mota akan wannan Eh? na'am jahalar sirri biyu aha ba a san waye zai ci ba aha wanda zai ci ma ba a san me zai ci
Hello, assalamu alaikum. Yace waye ina amsan tambaya ta ko? Mhm. Wani ya ce saboda jahala ta fuska biyu ko? Jahalar mi da mi?
ba a san waye ne zai samu ba Ba a san me za a bai
to amma ai ba jahala ya je ne ba shi dai ba abin da ya saya ya samu ba ya dauka. Na'am.
suna ganin a ba shi da matsala da rubi da shafi cikin amma har da ba Kharijul bai wato wannan ba ciniki bane wani abu ne daban kuma su kai ne na bin su bunƙasa kasuwanci sun yi don su bunƙasa kasuwarsu to menene in ba ciniki bane menene shi wasu ma da yawa ba sa ciki wani akadi ne wasu ma da yawa ba sa ciki ba an ba su kuɗi su kira su a wasu da yawa a bar shi to saboda haka to amma wanda muna ai magana akan wanda yayi ne na'am barista aka wakala sai abin da ya ci a bangaren shara eh
an tunkusa ba eh ba shi da wani mahali eh ma'ana yanzu wanda bai ci ba ma ba zai iya tafiya ko ce kai kara ya ce ya fasa ya amma ba ba shi eh, jura ka wani ba shi da wani ba shi da wani tasiri ba ba shi da wani tasiri saboda haka to to to amma a wajen shari'a to yanzu wannan a to saboda haka wato agadi ne kenan babili eh ba ba kawai tunda ba za a iya enforcing ɗinsa ba ana da kawai wanda ya yi wanda bai yi shi to yanzu to shi wanda ya samu shi wanda ya saya aka bashi abin da ya je ya saya wayar da ya saya aka bashi shi wannan cinikin yayi kyauta a yi cinikin cinikin eh eh ciniki ya yi ciniki yayi in ya samu kyauta a kamar shi ba da
aha ehe na'am nura bayan da gani ma kamar kyauta ne wannan ciya wato an hada ciniki da kyauta kuma kyauta za a iya yin garar a cikin ta ko ba haka ba za yanzu ba za ka iya garar a cikin kyauta ba ba za ka iya cewa mota ta da aka sace na baka in ka samu ka dauka in baka samu ba baka yi asara ba ko ko ya halatta ko bai halatta ba aha saboda haka in akan haka ne sai a ce ya halatta kenan haka ko ciniki daban an- wato ciniki ne aka hada shi tare da kyauta kyautar kuma mu'allaka kyautar kai mu- kyautar kai ne garar aha kuma kyautar za ta iya zama ta fi daraja abin da ka siya za kuma ta iya zama kasa da ita
akwai zarar to ai dama shi kyauta ce wannan kyauta za ta iya zamantowa zarar za ya zamantowa in baka koma in hana ka
malam za mu iya duba dalilin da yasa ake wannan abu Mhm. eh na ɗaya idan masu sai da abu suna son su san yawan mutanen da suke sayan kayan su mm.
suna so su samu kwantar nasu ba lalle ba ne idan ka zo siyan abu in ce ka rubuta nan ba waya kana Mm.
amma zan iya ce maka akwai kyauta tabbas akwai kyautar za a iya ci ba lalle kai ka ci ba Ah.
rubuta sunanka da adireshinka ka aji ka sa a cikin wannan idan aka zo aka juya misali cikin mutum ɗari a ware kyauta goma Ah.
goma za su samu to kaga su sun ah, sun Suka- suka burin su na sanin mutanen da suke Mm.
wannan da shi da amma kai ai mushkilan a wajen mai siya ne wato ku kula fa muna magana ne akan ilmu saman da ilmul musman sharadi ne wannan abin da samu kawo wannan maganar kenan ko ilmu saman da ilmul musman Hmm? muna nema mu ai muna nema mu dabbaka shi akan wannan wannan cinikin bai halatta ba saboda babu ilmul musman Eh? babu ilmul musman domin ka ba da kuɗi ka sai waya da wani abu da ba- ka sani ko za ka samu ko ba za ka samu ba ko ba ka ba abinda ka saya ba ka san shi ba waya ce da abin da yake zai fito maka cikin duro ko ba ka ba saboda haka kaga akwai jahala a nan gefen babu ilmul mutman duk da yake an rataya shi da kyauta ne amma mutumin da shi ya je ya shiga ba ya je kawai ya sai wannan abin nan din bane ya je ne domin idan da kamar a ce da kamar a ce an rataya shi ga duk wanda ya shiga cikin kantin sawa'in ya saya ko bai saya ba zai iya yin duro to wannan sai a ce wannan ya zama tokan cewa wani kyauta ne daban wanda yake ko baka shiga ciki ba in ka je zaka iya zuwa ka ce wannan ciniki ne kai wannan kuma ka zo ka yi participating a cikin duro amma in baka saya ba ba zaka iya shiga cikin wannan saboda haka an ce maka ka bayar da kuɗi ne domin a cikin kudin nan ka samu waya da watakila mota ko waya kadai Mm. kuma sun yi wannan ne domin su janyo mutane masu yawa su zo su yi musu ciniki a lokacin wanda daga cikin wannan in sun sayar da mota ribar da suka samu akan yawan mutanen duk ta riga tuni ta riga ta- in sun- in sun bari da motoci ma tuni ribar su ta riga ta fita saboda haka akwai garar a ciki akwai garar garar din ta babu wato aljahala bil musman Hmm? aljahala bil musman abin da ya sa kenan kuma abin da ya sa kenan ba ta zamanto tsa- haɗi tsakanin ciniki da kyauta ba ba zai zamanto haɗi tsakanin ciniki da kyauta ba because sa- saboda wanda ba kowa ne aka buɗe ƙofar kan cewa zai iya yin wannan draw ɗin ba sai wanda ya yi ciniki a wajen sai wanda ya yi ciniki na'am akwai nau'i na biyu kuma wanda suka yi akan tunakin ba eh idan ka sayayya ga wani adadi za a baka discount ka mm, lokacin da ka sake kowa ka sai kai sayayya za za- za a baka discount da a rinka baka discount cewa idan kuma babu tunanin ka ka- ka rasa shi eh kuma za a tashi akwai gara da cikin wani a shi wannan babu gharar shi wannan babu gharar domin wannan a a shart ne ciniki ne da sharadi kuma sharadi ne wanda yake bai saba muktadal aqd ba kan cewa idan kai cinikin kaza in cinikin ka ya kai lokaci kaza to duk wani ciniki da ka sake yi zan rage maka kaza Mm, saboda haka wannan bai ne wa- ci- ciniki ne da sharadi babu komai akan wannan alaikum salam zai daidai da masu waya da suke nesa su ce in ka sa kamar ɗari na baka ɗari tara wannan ai promotion ne duk wanda ya za a bashi Mm. ba ba cewa ba ci ace bane in dai ka sa za a baka ko ba ka ba amma wannan kaga in ka saya ba lalle ka samu ba Mm.
da ma kawo da wani ba shi ka zo bayan ka biya kudin ka an buɗe ga sai kwamfuta ce kana da you are entitled to kai kanka ma ba ka san dama amma kai wannan shan an kashe eh in baka sani ba idan baka san idan wannan to kaga wannan to kaga wannan ba wannan abu ne wanda kawai aka baka kyauta ne kawai aka baka bisa draw ba ka shiga da sanin cewar a dan ka samu wannan ba tare da recharge ɗinka da kai wato yan abubuwan promotions ɗin sai an duba su a ɗabbaka su a cikin ƙa'idodin ciniki na'am alaikum salam wannan target ɗin shine wanda yake da jahala ɗin ba shine ya mayar da ita kanta wayar ta zamanto ta haɗu da jahala wato kana da abu ma'alum da kuma wani da kuma wani rabo wanda yake majhul in ka hada ma'alum da majhul me zai zama majmu'in sa majhul ko ba haka ba ma'alum da majhul ya zama majhul ko haka ne ko ba haka ba barista to to kawo eh ma'alum da majhul eh o sai zama ma'alum majhul wato wato wato wake da shinkafa wato in dai aka ce abu sananne ne kuma aka hada shi da wani abu wanda yake ba sananne ba to wanda yake ba sananne ba shine zai zai dagawa kansa sai mai da almajmu da baki da zama majhul na'am na'am
shekara kaza ko wata kaza zai riga ba da balance da baya in ya gama bayar ma ya zama na shi a wannan ciniki ne eh akwai tafsil na farko zai ci idan ya ce a ya ba shi haya ne sauraka abin da yake biya kudin haya ne mashin na mai mashin ne idan inji ya buga abin nan a siyana a kansa yake amma kamar juyan bakin mai akan mai amfani da shi yake yana biyansa ya ce idan ka biya ni har ya kai kudi kaza ko kuma idan ka biya ni har ya kai kudi kaza to ni kuma mashin zan baka shi to wannan sai ya zamanto ijara ce aka hada ta tare da hiba mu'allaka kyauta wanda aka rataya ce da sharadi in ka cika sharadin zan baka alhibal mu'allaka malamkiya sun yadda da ita to bisa wannan zai iya halarta wannan zai iya halarta kaga ya zamanto cewar duk abin da zai samu mashin a ciki a cikin wannan fatarar da mashin zai kone asara akan wanda yake mai mashin din ne shi wannan dan aiki ne akan wanda yake mai mashin ne a shi kuma dole ne ya sani kan cewar idan mashin din ya kone ba zai zo ya ce sai an biya shi wancan kudin sa da ya biya ba ya shiga ne akan zai mallaki domin bai mallaki a bai mallaki mashin din ba alkawari yake da shi na cewa za a bashi to kuma shi alkawari idan ya cika sharaɗi ana lizimtar da shi ana lizimta shi a malikiya wato a diyanatan wa ƙaba'an shi da abinda barista yake faɗa enforceable za a iya enforcing ɗinsa za ka iya zuwa da alkawari kotu ka ce yi min alkawari cewa in ne kaza sai ya cika to kuma dole a maliki abin na abisa dokar wannan malikiya ne kawai suke da wannan sharaɗin a cikin mazahib sauran mazahib cewa suka yi wannan sai dai kawai ka je ka ce ya cuce ka sai dai Allah ya saka maka tsakaninsa da Allah ya kamata ya cika maka alkawari amma a malikiya za a enforcing ɗinsa a kotu a ce dole tun da ya yi wannan alkawarin ban sani ba a common law irin wannan sharaɗin is impossible to ka gani ya dace da malikiya ke ko kwanan nan mun yi kes din wani mai aiki da su shi sai da yazo wata na karshe zai biya haya ta wannan wata daga nan ma ya zama na sai aka sashi ba su mai wabur yanzu ya ce to ba fa adama biya ba da hannu shi aka sashi ba sai an biya shi
ta ce sai an biya shi
saboda dogaransa shi ne ba a gama biyan kudin babur ba ba a gama biyan haya a ce januari to januari da december eh har zuwa nuwamba sai na disamba zai biya disamba ta yi kare ya biya sashi babur ya ce sai biya shi eh shi mai babur ne yace sai an biya shi shi ne babur
to ka gani to ka gani wannan a zahirin a zahirin shari'a hasara tana kansa shi mai babur tana kansa to kuma shi yasa din yawanci yanzu kamar in bankuna ne idan suka ce in suka za su shiga cikin irin wannan to dama za su sanya abin insurance a kai za su sanya insurance don su tabbatar kan cewar an yi da yana daga cikin abin da ake kawar da mahafir risk management to yanzu ma da yake za a yi takafu an fara takaful yanzu ma wanda wanda na tashi ina waya da shi dinnan shine shugaban takaful din eh ya ji sun ce sun bayar da license na nur takaful an fara ko bayan sannan da sati biyu za su ba mu jaiz ma license din takaful na'am hannunka hannunka wani wani kuma idan mai ninkawar watakila ya rasa wanda za su sha sai ya rasa domin zai iya samun wanda yake da araha kasuwa ce ita shari'a ba ta kayyade farashi ba ta kayyade farashi yanzu dai kasance babu wancan sharadin da aka kulla da su ke mana ya zama babu shi in dai kawai an yi ne akan cewar wato ciniki ne wato an yi ciniki ne an ba ma yanzu kamar wannan wanda ya zo ya kai kara ai shi a wajensa ya riga ya sayar da mashin ko saboda haka shi mai hayar mashin shi zai dauki hasara da aka sace mashin shi dai kawai a biya shi sauran kudinsa to kaga wannan shi ne garar ɗin da ke cikin ukut ɗin da ake yi shi yasa ya kamata ya zamanto an yi shi a bayyane idan za a iya yinsa wanda yake ba a salihin mutum bane za a iya yinsa a tsaka a cikin a ƙarƙashin wato a cinikin murabaha cinikin murabaha daga yana daga cikin biyu ul'ajan murabaha da deferred payment wato abin nan a daf'ul mu'ajjal ka ce wannan mashin din na saye shi 450 riba ta akai 200 ce na sayar maka a 650 na baka shekara ɗaya ka biya duk mako ga abin da za ka ringa kawo mu har ka gama biya ka gani to wannan gabaki ɗaya ka mai da mashin a ƙarƙashin ka ba mu wannan mai adidai su sahu mashin za ka iya rike takardu a matsayin jingina cewa ba zan baka takardu ba sai ka cika mun kuɗina gabaki ɗaya idan ya zama tokan cewa abin ya zama bashi ba za ka iya cika mun ba to zan yi amfani da takardu in kwace mashin in sayar da shi a kasuwa in ɗauki bashi na in baka sauran ko kuma idan bashin bai kai sauran bashi na ba in dauki kudin kuma in bi ka sauran kaga wannan shi ma ciniki ne a bayyana babu garar a ciki to amma wannan yana da hadari yana da hadari ga mai mashin me hadarin sa domin a lokacin nan da ku ce fa na zaman to dan jari hujja a lokacin nan credit risk ne kake da shi na wannan mutum in baya biyan ka ba yanzu baya biyan ka fa baka da ikon idan ya rinka maka jinkiri ka ce za ka ƙara domin ta yiwu ya zama to cikin wata ba zai yi shekara ɗayan ba sai wata ya shekara biyu tun da ya karga ka sayar masa bashi ne kuma a bashi zai iya kawo kan cewar ai shi yana cikin wahala kuma Allah ya ce in kana zo usratin fa naziratun ila mai sa'a saboda haka baka isa kai masa reschedulement ba kace zaka ƙara masa saboda jinkiri da yake yi wanda yake a cikin ijara babu wannan shi yasa mutane suka fahimci suke shi yasa ma tura suke cewa haya purchase din gare ijara din su da suke cewa haya purchase abin da yasa yake da shari'a bata dace da shi ba wato akadi ne guda biyu aka hada su akadin ijara da akadin ciniki duk da yake malikiya sun halatta haduwar ijara da ciniki a cikin akadi daya to amma ba akan mauridi abu guda daya ba wannan akan babur din guda ɗaya ne matsalan za ka iya cewa a a na sayar maka wannan gidan nawa amma da sharaɗi za ka yi mun aiki ka gina mun wani gidan mai sifa da kaza da kaza da wato zan baka kwangila da sharadin zan baka kwangila kaga hada ciniki tare da ijara ka ɗauke shi ɗan ƙodago to wannan tunda ba abin cinikin ba guda ɗaya ba ne ba gidan da ake ginawa ba ne kace za ka ɗora masa kan cewa ya gina ka sayar masa wani gida ne daban to babu laifi a cikin irin wannan amma kamar irin wannan akwai rikici a kai to shi yasa ɗin dai ɗaya daga cikin waɗannan suwar ɗin ko dai a ɗauke ta ta wato cinikin murabaha da biya mu'ajjalan wato ai jinkiri wajen biya ko kuma a cikin ijara wanda ake ce ma al-ijara al-muntahiyatu bit-tamlik ijara ce wanda za ta kare da ka mallaki abu shine ka gama ijarar in ka gama ijarar to da alkawarin cewar zan baka waɗansu sukan ce a da sharaɗi cewar idan ka gama biyan idan ka gama biya na 650 ta hanyar haya da kake yi to zan sayar maka da mashin din amma zan sayar maka da abu wanda yake bai taka kara ya karya ba sai ce kamar na sayar maka shi naira ɗaya ko naira biyar wannan ɗaya daga cikin wato a ɗaya daga cikin suwar din yadda ake fita daga cikin ijarar muntahiya bit tamlik ko dai da wato alhiba almu'allaka shine wanda muka faɗa na kace da sharadin zan baka kyauta ko kuma kace zan sayar maka a ƙarshe na yi alkawarin zan sayar maka da si'in ramzi abinda yake bita ka kara ya karya ba ko kuma ce na yi alkawarin zan sayar maka da abinda ya kama a cikin kasuwa a lokacin wato bayan ka biya sai kuma aje a yi masa kuɗi a lokacin kamar yawanci mutane yawanci kai mai ɗaukan haya ba za ka yadda da wannan ba sai ka tabbatar kan cewar abinda za ka biya a bai zamanto ribar da ya riga ya sha jininka sosai ba to kuma yawanci abin da sanin ijara din yake da kyau idan ka ga mutum yana jinkiri wajen kawo maka balance za ka iya canzawa yana kawo maka kace balance da zai rinka kawo maka 15,000 duk mako sai ka ga mako na ɗaya ya kawo na biyu ya kawo na uku bai kawo ba na hudu bai kawo ba ko kuma ya kawo ƙasa da haka za ka iya canzawa ka ce to daga nan wata ɗaya nan gaba sati hudu da za ka kawo maimakon dubu goma sha biyar balance ina ya koma dubu talatin tun da haya ce za ka iya canza haya tun da ita haya fatara-fatara ce kamar ka ba shi hayar mashin ɗin ne mako-mako ga abin da zai rinka biya to shi abin da ya sa kenan irin wannan tsarin na balance na ijara muntahiya bi tamlik take da take da amfani saboda ka dole sai a cikin adadin tun farko malam gali ya kamata a bambance ta yadda ba za a samu rikici ba yanzu kaga kamar ta wannan surar da ake kotu wanda shi wanda barista ya kawo kaga da irin wannan rikici ne an hada abu biyu an hada haya da da ciniki shine babur yana gani ya riga ya sayar ma da an haya saboda haka shi zai dauki asara yau ko da bai gama biyan sa ba zai kwace babur din sa ne to in ka kwace babur ɗinka baka sayar masa ba kenan dan me zaka ce ya dauki asara dan me zaka ce in an sace shine zai dauki asara in dai zaka kwace mashin ɗinka in dai zaka kwace mashin ɗinka to haka zalika kai zaka dauki asarar sa domin kaidar al-kharaju bid daman al-ghunm bil ghurm na'am mudibo na'am haka haka eh musamman misali na babu eh da ake na amma ba dai su wani wani kama zuwa dai su eh yadda ake yi wasu akan yi abu sifa biyu Mm.
ne sai a duba auna ga cewa idan normal zan sa maka babur amma ka ba ba za ka bari nawa ne amma normal da ake ba da kuɗin haya a wuni ko kuma a sati kullum yana da ɗari biyu ne misali a sati aka kawo misali ko dubu ɗaya da ɗari biyu misali mm a a- a ba haka ci ba sai kuma kun kun kula haka ci kuma aka dan ƙara kuɗi ne kun ka kawo dubu ɗaya kai ka kawo ka kawo dubu biyu ko dubu ɗari biyar ta da ƙara maka wani abu kan yadda ake normal balance ta ƙara ɗari ko ɗari biyu mm in kuwa tafiya a haka in aka samu matsala ko a tsaki ko bayan wata shida ko bakwai aka samu matsala to na wani mutum suke yanzu sai a dawo a sake dama to ni na gaskiya mai idan zaka ba kana mun yi wasa kaza sai ka karɓi ba kuɗi kasuwa ce to tun da ka karɓi ba ku sai a koma normal lissafin bana sai da ake a da sai a duba abin da mai mashin ya dora maka sai a yi lissafi sai a kwashe sai a mai masa da sauran da sauran okay na gane iya halatta ko kuma don ana yi haka
a gaskiya wannan wannan wato a a wannan shi ma ba zai zamanto ba zai zamanto ya halatta ba tunda babu da da wani haƙƙi za a da wani haƙƙi za a da wani haƙƙi za a za a yi lissafi a ce an mayan masa da wani abu tun da ijara ce haya ce ya ɗauka sai dai bambancin shine kan cewar ita wannan hayar ta kunshi a juz'i wanda yake zai mallaki babur din shi yasa suka kira ta haya purchase to amma a nasu tsarin kenan amma a tsarin shari'a mallakar babur zai zama to da an rataya shi ne tare da sharaɗin ya gama biyan haya na wani lokaci ayyananne sai ya zama to wannan hayar da zai biya a wannan mallakar ta hanyar hiba ce ta hanyar kyauta ba ta hanyar ciniki ba ala a jika komi wannan ruwa a fridge na ya kamata mu koma usul ɗinmu mu kyale fikihu na na'am wa shartu fil wujubi shartun fil ada sharadin wajibci sharadi ne na yin aiki na al'ada wato shartul wujub shartul ada ne wa azmuhu lil ittifaqi wujida danganta wannan ka'ida an dan wato wujida lil ittifaq wa azhu lil ittifaq danganta wannan hukuncin ga ittifakin malamai wujida an same shi wato ma'ana wannan muttafaq alaihi ne cewa shartul wujub shartul adani yani dukkan abin da yake sharadi ne na wajabci to sharadi ne na ada domin in ba in bai zamanto ba zai ya zamanto ba zai zamanto ya wajaba ba sai idan akwai attamakun din sai idan sai idan ana da iko na'am yana cewa wato dukkan abin da yake sharadi ne na wajabci to sharadi ne na al'ada da kuma faɗinsa da cewa wa azuhu lil ittifaqi danganta wannan ga ittifaqin malamai wannan yana nuni akan al ittifaqin da annaqali yayi naqalinsa a cikin hashiyarsa akan al mahalli ala sa'ad akan sa'ad din taftazani shine mai hashiya akan jam'ul jawami na hikayar ittifaqi akan wannan wanda kuma ba sa kirga shartul ada a cikin shurut to su kuma sai su ce dukkan abin da yake shartul wujub to shartul siha ne amma wannan mu zo mu tabbaka shi duk abin da yake zai zama to shartul wujub shartul siha ne duk abin da yake shartul wujub shartul siha ne yanzu kamar shigar lokaci shar'i ne ingancin shar'i ne ingancin sallah sharadi ne sa shar'i ne ingancin sallah to amma bulugh fa bulug shar'i ne na wajibci sallah ko amma shar'i ne ingancin ta to ali hadha hajj qala walaki ajr aka nuna masa dan yaro aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan yaro aka ce ali hadha hajj yace walaki ajr yana da hajji saboda haka hajjin sa ya inganta ko bai inganta ba amma yana da shartul wujub babu shartul wujub in ya girma sai ya sake saboda haka a a ya faɗa ya ce muku wala'at? yawwa ka tala da mu za ka yi mun wayo go? wato wannan ka'idar da ya faɗa kullu ma huwa shartun lil wujub fa huwa shartun lis siha mahallu nazar ce kuma shi yasa kaga a cikin asalin ma bai kawo wannan ba wannan maganar maganar ibn arafa ce fa yace kullu ma huwa shartun fil wujub fa huwa shartun fil ada wa alaihi fa kullu ma huwa shartun fil wujubi kal bulughi wal aqli wa bulughi da'wa bulughi da'wa fa huwa shartun fil ada ويزيد شرط الاداء بالتمكن من الفعل shikenan saboda haka dukkan shartul wujub yana cikin shartul ada amma za a iya samun abin da yake cikin shartul ada baya cikin shartul wujub tunda akwai tunda ka'idar shartul ada ya zamanto a ka'idar shartul ada a samu tamakkun min al-fi'l to haka fi'li zai iya wajaba akan mutum amma babu shartul ada tare da shi kamar mai bacci ko yanzu wanda yake bacci wanda yake bacci sallah bata wajaba a kansa ba ta wajaba a kansa amma babu shartul ada ba zai iya yi bashi da tamakkuni min al-fi'l ko wanda ya manta ko wanda ya manta kaje shi yasa ba a kama shi da yin laifi ba ba saboda rashin wajibci bane kuma abin da yasa muka ce masa kenan ya sake sallar ya rama saboda ta riga ta wajaba a kansa sai dai ba a samu at-tamakkun min al-fi'l ba shine al-ada na'am وشرط وصحة وفاق ذي الوجهين لشرع مطلقا بدون مين ينزا متفي زوا ga wani hukunci daga cikin alhukumul wad'i mun yi almani mun yi al-sabab mun yi al-ill mun yi ash-shart yanzu kuma zamu shiga as-siha kuma daga cikin alhukumul wad'i wato sifar fi'ili ne sifar aiki ne a cikin shari'a aiki ana siffanta shi da cewa sahihi ne ingantacce ne ko ba ingantacce shi kuma muna ta magana shartu siha shartu siha to wannan siha ce ake magana mecece siha a wajen malaman usul yace wa sihatun abinda ake ce ma siha ingancin aiki wifaqu dhil wajhaini shine wato muwafaqa na fi'ili da yake da fuska biyu lishar'i ga shari'a wato dukkan fi'ilin da zai iya daukan muwafaka da kishiyarta to wanda yake da muwafaka da shari'a fuskar da take fuskar da ta dace da shari'a shine siha fuskar da bata dace ba to shine akasin siha me yasa aka ce fi'il dhil wajhaini mai fuska guda biyu saboda ana wato ba a sifanta aiki da cewa sahihi ne sai idan zai iya daukan rashin inganci shi za a iya ce masa ingantacci kaga sallah za ta iya zama za a iya sifanta ta da siha saboda akwai sallah wacce take ba ingantacciya ba sarki za a iya sifanta shi da siha saboda akwai sarki wanda yake ba ingantacce ba amma sanin Allah fa akwai sanin Allah wanda zai zama to ba ingantaccen sani ba sai dai ya zamanto jahilci abinda yake ba sanin Allah ba jahilci ne saboda bai zamanto ma'arifa ba saboda ka shi sa suka ce alfi'il dil wajhain wanda yake daukan fuska biyu shine tabbaci da akasin sa to fuskar da ta yi muwafaka da shari'a shine siha mutlaqan wato ba tare da wani kaidi ba ai sawa'un wannan dil wajhain din fi'ilin ibada ne ko mu'amala ne shine ma wajhul itlaq wajhul itlaq alhamdulillah yahdikum Allah wa yuslih barakum fuskar itlaqin shine ya dace da aikin ibada ce ko fi'ili ne wato ibada tana zamantowa ingantacciya mu'amala ma takan zamanto ingantacciya an fahimta biduni maini ai almain ma'anar main ashak kenan wato ba tare da wata shakka ba wato wannan magana haka take ta'arifin da ya kawo na karanta sharhin na'am wato as-sihha a wajen malaman malaman tauhidi malaman ilmul kalam shine ita ce dacewar aiki mai fuska ma'abucin fuska biyu ga izinin shari'a da ya ce mutlaƙan sawa'un wannan fi'ilin ma'abucin fuska biyu ibada ne ko mu'amala ne abinda yake nufi da cewa ma'abucin fuska guda biyu wato wani lokaci yana afkuwa muwafiƙan li shar'i yana afkuwa ya dace da shari'a saboda ya hada dukkan sharuɗai kuma babu kuma an kora dukkan mawani abubuwan da suke hana ingancin wani lokaci kuma ya zamanto mukhalifan mai sabawa ne ga shari'a saboda rashin sharadi ko kuma saboda samuwar maniya abin da yasa yace dil wajhain saboda ya fitar da abin da yake aikin da yake baya afkuwa sai dai muwafiqan lishar to shi wannan ba a sifanta shi da cewa sahihi ne ko ba sahihi ba akwai ayyuka da suke haka karaddul wada'a idan na baka ajiya ka dawo min da ita za a ce baka cika sharadi ba saboda ka ajiyar dawowar bata yi ba akwai sharto siha da baya nan ni dai ba dai ka dawo min da ita ba shikenan ba ko raddul wada'a raddul wada'a yana daga cikin yana daga cikin a ba fi'il zil wajhain bane ba a sifanta shi da siha ba a sifanta shi da siha haka zalika kamar ciyarwa ciyar da iyali nafaka ko in akwai ta shikenan tayi in babu ita babu ita ba za a ce akwai nafaka wadda take ingantacciya akwai nafaka wadda take bata cika sharuɗai ba ko ba nama a ce yayi babu nama ko dai akwai ko babu karaddil wadaye kamar mayar da amana da ma'rifatin lahi da sanin Allah domin ita ma'arifa in bata kasance muwafiqa mai dacewa ce da shari'a ba ta kasance jahilci la ma'arifa ba ma'arifa ba saboda ka babu ma'arifa sahiha da ma'arifa gairu sahiha saboda ka ita ba dil wajhain bace kun fahimci ma'anar dil wajhain din ko dil wajhain shine wanda yake da fuskar inganci ko rashin inganci in fuskar muwafaka da shari'a ko mukhalafa da shari'a amma duk abin da yake fuskar sa ɗaya ne fuskar sa ɗaya ne to ba a sifanta shi da siha ba a sifanta shi da inganci saboda ka ba za ka samu masa shurutul wujub shurutus siha ba ba za ka samu masa shurutus siha ba yanzu kamar biyan bashi kaga shi ma biyan bashi shi ma wannan ba zil wajhain bane ko za ka iya cewa biyan bashi a mutum ya zo ya biya ka bashi a kaje ka ce ai bai cika sharaɗi ba wannan biyan bashin da ya bai inganta ba ba gani na'am to wafil iba to a shi wannan ta'arifin da muka yi na siha shi ne ta'arifin sa min haithul shumul dukkan aiki ana sifanta shi da siha idan aikin ya zamanto mai fuska biyu ne kuma fuskar da ake fuskar da ake tabbatar da inganci da ake tabbatar da da siha din da ita ita ce fuskar da ta yi muwafaka da shari'a sawa'un wannan aikin ibada ne ko mu'amala wannan shine min haithul shumul min haithul umum saboda haka as-siha muwafaqa muwafaqatul fi'l muwafaqati fi'lin bil wajhayn lishari'a shine ma'anar siha so aka dole ka yi taqyidin fi'ilin ya zama to bil wajhain abin da yasa suke fadan wannan ke na'am wa fil ibadati a wajen ibada kuwa siha a wajen ibada ladal jumhuri a wajen jumhurin malaman fuqaha'u an yasquta al qada madad duhuri shine aikin ya zama to ya sarefar da ramuwa ba za a ce sai mutun ya rama ba madad duhuri iyaka tsawon lokaci wato har abada aikin da idan ka yi shi za a ce sahihi ne shine wanda har abada ba za a ce sai ka sake ba dukkan aikin da za a ce sai ka sake to bai zama to sahihi ba shine ma'anar ababin ibada kenan to wanda yake nuna maka cewa ababin mu'amala ma'anarsa daban to shine fara da na ibada na'am kun fahimci baitin yadda yake ko wa fil ibadati a cikin ibada ai wa sihhatu ita siha fil ibadati a cikin ibada ladal jumhuri a wajen jumhurin fuqaha su ne aljumhur nan ana nufin alfuqaha mafi yawan su an yusqita alqaba shine aikin ya zamanto ya fadar da alqaba neman mutun ya rama madad duhuri iyakar tsawon lokuta wato ma'ana har abada yana nufin cewa ingancin ibada a wajen jumhurin malamai shine aiki ya zamanto ya fadar da neman mutum ya rama ya zama ta fuskar da wato baya bukatar ya sake aikata wannan ibadar wata marra na tumbuda an ce mu dan tsaya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala so wannan ta'arifin na biyu shine ta'arifin siha inda jumhurin fuqaha siha a cikin ibada saboda haka kun ga akwai tarifin farko wanda muka shine tariful mutakallimin kamar yadda yace as-siha inda mutakallimin ko shine muwafaqa muwafaqa dil muwafaqat al-fi'l dil wajhayn lish-shar'i ko to su kuma a wajen a wajen al-fuqaha me suka ce isqatul qada isqatul qada wato duk abinda za a ce ba za ka rama ba shine ya inganta saboda ka koda kai abu yayi muwafaqa da shari'a a wajen a wajen mutakallimin sahihi ne ko to amma idan aka ce sai ka rama shi duk da muwafakarsa da shari'a a wajen fuqaha ba sahihi bane shine kamar me misalin wannan kamar na'am ai wannan bai muwafaka da shari'a ba fa innaka lam tusalli ai bai muwafaka da shari'a ba ko ba haka ba yasa aka ce masa amma wannan surata akwai wanda zai tuna misali irin wannan kai ibada muwafiqa lishar amma kuma ana neman sai karama amma ana neman sai karama na'am ai ba ramawa yake ba shi wannan rama hajjin sa yake bai ma yi ba aslan na'am eh wanda ke dauka ya ajiye a wurin mallaki a wani suna ganin cewa sai ya rama
a to in ya ajiye ai bai muwafaka da shari'a ba bai samu azumi ba ko alaikum salam amma kamar mai aikin haji dan ya faru da iyalin ku kafin ya yi nuni da farko in ya sadu da iyali ya riga ya- ya saba shari'a ya saba shari'a surar da suke kawowa surar da suke kawowa ya kawo shek abdallah ya kawo a cikin a nash- a nashrul bunut shine mutumin da ya yi sallah yana tsammani a ha- a tsaransa a saninsa yana da tsarki sai ya bayyana cewa ya yi sallah nan ba shi da tsarki bayan ya idar da sallah eh? ya yi muwafaka da shari'a ko bai yi ba ya yi don a saninsa ba shi da a saninsa yana da tsarki amma filwaƙi daga baya tunda ai abin nan a a- annasi babu marfo an hulƙalam kuma bai ba shi da sifar wannan mantuwa a lokacin da ya shi a saninsa yana da tsarki to kun ga shi yasa a malikiya ake samun shi yasa malik yake ce masa qada fil waqt bai ce sai ya rama ba ɗari bisa ɗari sai ce inda lokaci bai fita ba to ya rama Eh, inda lokaci bai fita ba to ya rama shi yasa malik ne yake da wannan asal din ya fara ya saba ya ce to a wajen fuqaha za su ce sai ya rama to shi kuma zai ga kanta dan me za a ce ya rama ya ilimin sa yayi abin da Allah ya ce masa yi saboda haka ba za a neme shi cewa sai ya rama ba to amma saboda mura'a na khilaf din a a mura'a na kan cewar a bai zo da ibada yadda take 100 bisa 100 ba shine sai ya ce ya rama a wajen mutakallimun su a wajen su ibada ta yi tunda yayin muwafaqa da shari'a abinda duk aka ce yayi na'am alaikumus salam
wannan wajen jihun kuka cewa sai a shi ne masu
mm.
da game da shi wancan hajji na wancan yaron wanda aka ce hajji ya yi abu kuma ya girma shi ya shi ya rabu ba rama zai ba sai yayi hajji wa- sai yayi wani hajji sai yayi hajjin musulunci wanda yana da hajjin sa na lada na sunna ne sunna ba za ta wadatar da wajibi ba ai kaga ai abinda abinda ta tambaya ce- to- cewa ta yi ali hada hajji yana da hajji yana da ladan hajji yace yana da shi amma kan cewa wannan ladan hajjin zai wadatar masa ga hajjatul islam wannan wani abu ne shiru kaga sai hadisin ibnu abbas ya bayyana ayyuma sabiyin hajja ayyuma sabiyin hajja thumma adraka fa alaihi hajjatul islam wa ayyuma wa ayyuma abdin hajja thumma thumma ataqa fa alaihi hajjatul islam an yi sabani fi raf'ihi wa waqfihi an wadan sun ce yi maganar ibnu abbas ce wadan kuma sun ce marfu'i ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wato masail ne waɗanda suke a masail ne waɗanda suke a sabani yana tarattubi a kansu da kuma nazara ta yadda mutane suke kallon adilla na shari'a nazara ce aqliya akwai wanda suke su almutakallimun su suna duba ne zuwa ga al'adilla kulliya su ka fuqaha wani lokaci furu'a takan yi musu tasiri sukan tattara wato furu'a da dama sai su fitar da ka'ida su ko usul mutakallimun su daga ka'idar su za su je su amfani da taninsu na hankali ne da fahimtar su fitar da ka'ida sannan sai su tsaiwata sannan sai su si tanzilin furu'a akanta su ka fuka aka si kamar ɗariƙar hanafiya kenan daga furu'ar da suka tattara suka kan to an yi fatawa akan wannan kaza an yi fatawa akan wannan kaza to idan aka tara su waɗannan juz'iyat din aka yi istiqra'i sai a fitar da ka'ida guda ɗaya wato daga sama a koma ƙasa su ka mutakallimun daga ƙasa suke sannan sai a tafi sama na'am na'am na'am eh ai aqida imani ne aqida daban sani daban da aka ce ma'arifa ba imani ake nufi ba imani ana sifanta shi da siha da rashin siha akwai ingantaccen imani shine imanin ahlus sunna akwai gurbatacce shine imanin yan bid'a amma ita ma'arifa sanin Allah kanta ko dai akwai ta ko babu ita wanda ya san Allah da sunayensa da sifofinsa ya san Allah wanda ya san Allah wanda bai san Allah da sifofinsa ba ba za a ce masa saninsa ba ingantacce bane sai da a ce ya jahilci Allah jahili ne da Allah an fahimta wataƙila da ma'arif abin da ya sa take ishkali kenan shi yasa ma ko a cikin sharhin suka yi ishara ga bambanci tsakanin ma'arifa da imani imani shi dil wajhain ne za a sami iman sahih da iman ghairu sahih amma ita kuma ma'arifa ba dil wajhain bace domin ba ba ta afkuwa sai ta fuska daya akasinta ziddun ziddun ma'arifa jahal ne نعم yubna wato wannan sabani tsakanin mutakallimuna da fuqaha yubna ana bina'in wato far'i akan sa wato sabani ne wanda yake da samara wanda yake da natija mecece natijar alal alqada'i ana gina akan wannan sabani akan alqaba bil jadid ramuwa in aka ce mutum ya rama ibada hal huwa bil wato bil jadid wato da umarni ne sabo aw awwalil amr ko ka da al'amarin na farko ne ladal mujidi a wajen wanda yake wato mai kokari wajen gano sabanukan malamai da maganganunsu wato wannan far'in yana da wannan sabanin yana da natija a wajen mutakallimun tunda idan mutum ya aiki ya dace da shari'a sai kuma aka ce sai ya rama wannan aikin to ramuwar yana bukatan umarni sabo tunda wancan na farko ya riga ya muwafaka da shi saboda kan aka ce masa ya rama to sai an kawo wani sabon umarni su ko wajen fukaha sai suka ce ai alqada bil amri al-awwal shi na farkon ne bai yi shi ba yanda aka ce yayi shi yasa aka ce saboda haka shi yasa aka ce ya saki to alqada hal huwa bil amri al jadid aw bil amri al awwal wannan dalilin wannan bambancin na malamai shine akan wannan matsalar ta khilaf tsakanin al mutakallimun da al fuqaha wajen ta'rifin as sahih as siha na'am wato sabani na malamai a cikin ta'arifin as-siha tsakanin al-fuqaha da al-mutakallimun an gina shi ne afwan wato ba far'i bane mabni ne wato asali ne asalin khilaf din ne ba far'in khilaf din bane ba natijar khilaf din bane asalin khilaf din an gina shi ne akan sabani fil qada'i akan akan rankon ibada shin ana yi ne shin yana tabbata ne da umarni wanda yake sabo ko kuma da umarni wanda yake na farko a bisa kasancewarsa wato kasancewar alkaba yana tabbata ne bi amrin jadid da umarni sabo to matakallimuna malaman wato a malaman ilmul kalam suka gina mazhabarsu lam tuf'al akan ibadar da ba aikata ta ba a aikata ta ba har lokacin ta ya fita da cewa muwafiqatun lil amr cewa ta dace da umarni saboda haka ba sa wajabta ranko lamma lam yarid nassun jadid bi qaba'ihi yayin da ya zamanto babu wani nassi sabo da yazo kan aramata a kan cewar kuma kan cewa bil amri al-awwal kenan banal fuqaha don haka ba zai fita daga cikin wato nemansa da ake na umarni na farko ba sai dai da aikata aiki wanda yake ya cika dukkan sharuɗai na shari'a wannan matsalar za a sake maimaita ta ga malam fil amri a cikin babin al'amr da yace al-mujid abinda yake nufi da al-mujid huwa bi dammil mimi ismu fa'il ne na ajada bi ma'ana al-mum'inu lin-nazar wato mai tsananin bincike a wajen mai tsananin wato lura wajen tunani a cikin ilmin usul a wato Uh, ibadar da mutum bai aikata ta ba a cikin lokacinta ba uh, a wajen almutakallimun su za su ce wannan ibadar wato uh, ba sa wajabta masa alkaba saboda so, babu wani nasi jadid da ya zo aka ce ya ramata bai yi ta ba shi kenan so da mutum da aka ce ya yi sallah sallah a zahar inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta saboda haka idan lokacin ta ya fita bai yi ibadar ba ka ce sai yayi sallah ya rama wacin ibadar da bai yi ba to kana bukatar wani umarni sabo dan umarnin da aka ce masa an ce ya sallah ne a lokaci lokacin kuma ya wuce bai yi ba saboda haka bai yi ibada ba da wani dalili zaka ce masa ya sallah bayan lokacin ya fita kana bukatar ka samu wani dalilin da ya ce ka yi wannan sallah saboda haka ba su wajabta masa ramuwar ba su wajabta ma wanda ya ganganta a barin sallah har lokacin ta ya fita ba yace sai dai kawai ta tuba zuwa ga Allah yayi laifi su ku alfuqaha suka ce ai wannan al'amrul awwal da aka ce yayi bai yi shi yanda ya kamata ba tunda bai yi shi yanda ya kamata ba ba zai fita daga cikin oda ba nauyin da aka ɗora masa an ɗaure shi da umarnin Allah tunda bai yi shi yadda Allah ya ce ba to har yanzu ana neman sa har duniya har duniya ta tashi ana neman sa sai yayi saboda haka ibadar da bai ba har lokacin ta ya fita bai aikata wannan umarnin ba dan haka yana bukata wannan umarnin yana nan kansa bai gushe ba dan haka sai ya saki yin sa to yanzu muka dauki hadisin man nama anis salati أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا قضاء لها إلا ذلك جواني daga cikin mazhabobin biyu yake shaida na'am to wanda yace fuqaha saboda me yayi tawbihi ya bayyana ta yaya zamanto nasi ne da yake karfafa fuqaha hadisi ya ce idan ya idan ya ce lokacin da ya tuna sai ya sallace sa haka wannan hadisi abin da ya nuna ya ce wannan ai khitab jadid ne falyusalliha sabon umarni ne yanzu saboda ka mutakallimun ya karfafa falyusalliha idza zakaraha suka ce mai bacci ba mu ce masa ya sake sallah ba bayan lokaci ya fita mutakallimun sai su ce to da in aka kawo musu aka ce to kun ce wanda lokacin sallah ya fita shikenan ba za a neme shi da yin sallah ba don saboda shi kansa ya sake yana bukatan amur jadid sabon umarni to ya za ku yi da mai bacci tunda kun ce mai bacci ko lokaci ya fita zai sake sallah sai su ce ai mai bacci da ba da wancan a inna sa'at kana al-mu'mina kitaban maquta muka ce ya rama ba da cewa fal yusalliha idza zakaraha an ka akwai amr jadid Eh? na'am ba ramuwa bace a ai ba ramuwa bace shi yasa aka ce laqa to sai dai wanda za a yi cewa laqa ba alha illa zalik domin alqada abinda yasa za a za a iya musu da wannan domin alqada bi ma'anarsa al'ada fa idza qadaytum manasikakum ay addaytum ko ba haka ba fa idza qadaytum manasikakum ai addaitum manasikum fama adraktum fasallu wama fatakum fa atimmu a wata riwayar faqdu ai fa addu saboda haka alqada yana anan abin da ake nufi la qada alaha ai la ada alaha illa zalik ba ka ba qada'i yake ba sallar yake a lokacin ta domin wannan ne lokacin shine wajibin ta shine ada'in sa
ana ganin nan ai zuwa wanda suka ce wanda yake ya karasa ma ne
a wannan wata matsala ce daban kuma furu'a ce muna magana muna ganin maganan usul ne nan yanzu wajen furu'a kam ba ma tare da mutakallim ba ma tare da mutakallimun amma a cikin wannan wajen ka'idar su a kusan ka'idar su a akwai ittirad a ciki musamman ganin kan cewar shi kansa hadisi na Abi Hurairah wannan hadisi na Abi Hurairah ya musu shaida akan Allah idan an ce zai iya rama to ka ta sanya mata saka lokaci kenan ba shi da wani amfani ce zai iya ramawa su yi amfanin kuma a ce ga lokacin nata amfanin a ce ga lokacin wato na farko dai shi kayyada lokaci hankali baya shigarsa me yasa Allah ya ce ga lokacin da za a yi sallah ta azhar ga lokacin da za a yi ta la'asar wannan hankali baya shigansa a ina suna kai kamalan usman eh na na danka mai unguwa idan idan ya idan yayi ta har lokacin bai wuce ba in yayi ta lokacin bai wuce ba yana da uzuri aka ce ya sake kaga ya nuna kan cewar shi kansa lokacin an rataya shi ne da iko da kudura da sani da kudura domin yayin da ya zama to bashi da sani kamar mantuwa ko bashi da kudura kamar yana bacci sai aka ce wannan sha'anin lokaci ya faɗi domin babu aula wanda ya da ganganci duk da yake waɗansu suna rigima akan wannan kiyas kiyas ne aulawi ko kuwa babu ma kiyasi akan wannan to shi yasa shi yasa malamai suka saba mu dai muna tare da jumhur mutum zai rama saboda yawan waɗanda yawan waɗanda suka yi fatawa da wannan domin babu wanda ya tafi akan kaulin cewa ba za a rama ba a cikin tabi'in na ga illa al-hassan al-basri hassan al-basri a cikin duba dai sharhin fathul bari na ibn rajab shine ya istifa'in wannan matsalar kan sharhin wannan hadisin hadisin abi huraira man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza dhakarha ya tsawaita magana sosai ya kawo mazahib din a hatta ya kawo mazahib tun daga aqwalus sahaba akan wannan masala na'am ina jin Hassan al-Basri shine kadai daga cikin a'imma al-mutaqaddimin da ya tafi akan haka sai kuma riwaya a masabar Imam Ahmad wanda ita Ibn Taymiyyah ya rinjayar amma jumhurin malamai duk sun ce sai ya rama na'am wahiya wifaquhu li nafsi al-amri wato ita as-siha ita ce wifaquhu dacewarsa li nafsi al-amri wato ga hakikanin al'amarin aw zanni ma'murin ko kuma a wajen koda ba a nafsi al-amr ba fi zannil ma'mur a cikin zaton shi wanda aka umarce shi na dabi khubri a wajen malami wanda yake mai gogayya a ilimi shine tajuddin subki mai jam'ul jawami na'am zai khubri yana nufi da shi taqiyuddin ali ibn abdul kafi as-subki wato ita siha a wajensa ita ce muwafaqa dhil wajhain wato dacewar fi'ili mai a mai fuska guda biyu li amri shari ga umarnin ga umarnin ash-shari'u sai dai a wajen fuqaha to muwafaqa dole ta zama to fi nafsil amr a wajen almutakallimin su almuwafaqa fi dhanni almukallaf inda a cikin zaton mukallafi a wato ta wadatar wato ya nuna bambanci tsakanin tarifin almutakallimin almutakallimin da fuqaha ta wata fuska shine kan cewa duk da su mutakallimun da su fuqaha din duk a wajen su muwafaqa dil wajhain li amri shari shine siha fi'ili ya dace da umarnin mai shari'a sai dai a wajen fuqaha wannan muwafaqar ta zamanto fi nafsil amr cewa hakikatan muwafaqar aka samu saboda haka yanzu kaga kamar wanda ya yi sallah ba shi da sarki yana tsammanin yana da sarki yana da sarki an samu wafaka fi nafsul amr ba a samu ba a zatansa ne to su kuwa a wajen mutakallimun fi dhannil ma'mur a cikin zaton shi mukallafi idan a cikin zatansa yayi muwafaka shikenan an samu siha su kuwa ba ruwansu da zaton mukallaf an samu wafakar fi fi waqi'il amr hakikatan an samu wafakar ko ba a samu ba in an samu muwafaka to shine zai zama to sahihi in ba a samu in kuwa an samu muwafaka ne a tunanin shi mukallafi ba a haqiqatul amri ba to a wajen fuqaha ba a samu ba a samu siha ba a sai a wajen mutakallimu wannan tahrir ne kyakkyawa wanda shi tajuddin as-subki yayi na'am yanzu mun gama da as-sihha fil ibada yanzu mu tafi sihha a cikin mu'amalat duk wannan maganar da ake yi ko isqatul qada ko muwafaqa akan babin akan ibada ne domin ibada ita ce ake neman ta da qada'i banda mu'amala mu'amala ba da asifanta ta da qada ko ko ada to shi yasa yanzu za mu tafiya zuwa ga almu'amala kuma in kun tuna mun ce wajen muwafaqa wasihatun wifaqu dhil wajhaini li shar'i mutlaqan mun ce mutlaqan dinnan ana nufin fil ibada wa fil mu'amala to yanzu za mu shiga wajen mu'amala bi sihhati al aqdi yakunu al atharu wa fil fasadi aksu hadha yadhharu wato bi sihhatil aqd ana hukunci da ingancin al aqd shine mu'amala domin dukkan mu'amala ana gina ta akan al aqd ne kudiri kulli tsakanin mutum biyu suna mu'amala su kulla mu'amala wannan kullawar mu'amala da suke ita ake ce ma aqd to shi da kaga aqd ya zo to ana maganan al mu'amala ne kaga aure akwai aqd kyauta akwai aqd ciniki akwai aqd yin wakafi akwai aqd dukkanin su suna da to don haka ana maganar mu'amala ne to sihhatul aqd wato ingancin mu'amala yakunu al-atharu wato al-athar wato tasirin na wannan mu'amalar da aka yi tabbatar tasirin shine yake hukunta ingancin mu'amala tabbatar tasirin mu'amala tabbatar tasirin aqdin shi ne yake tabbatar da ingancin mu'amala ai ya kunul athar bi sihhatil aqd tasirin mu'amala yana kasancewa da ingancin wannan akadin ƙulla mu'amalar da aka yanzu idan aka yi ciniki ka sai gida ka ba mutum kuɗi idan cinikin ya inganta zai ɗauki gida ko ba zai in ɗauka ba to karban gidan wannan shine asar shi kuma zai karbi kuɗi ya tasarrufi da shi ya kyauta ya abubuwan da yake ko ba zai yi ba to ka gani ba za a ce ya ci kuɗin wani bilbabil ba wannan ko ba za a ce ya je ya yi kwace a cikin gidan wani ba ko ba haka ba don haka wannan ya nuna cewar tarattubul asar tasirin wannan mu'amalar shine ya tabbata don haka mu'amalar ta zama to ingantacciya inda mu'amalar ba ingantacciya ba ce in yanzu aka zo aka yi ciniki mu'amalar ta zo ta zama to ba ingantacciya ba mutum ya zo ya karbi gida aka zo aka warware me zai faru ba dole ba rusa ciniki za a yi ba gida ya koma wajen mai shi kudi kuma ya koma wajen mai shi ko aka yi aure aka yi aure ya zama tukan cewa auren ba ingantacce ba kaga dole za a raba ne ya ta koma gidansu miji kuma ya zauna babu mata wannan mu'amala ba su tabbata ba to saboda haka abinda ake nufi da asiha a babin mu'amala shine tarattubul athar al-maqsud min al-aqd alayhi ترتب ترتب الاثر المقصود من العقد عليه shine tarifin siha a babu mu'amala wato tasirin da aka kullace mu'amalar domin ta ya zamanto an tabbatar da wannan tasirin shine siha shine ingancin mu'amala tasirin da ciniki yake kawowa in ya tabbata to ciniki ya inganta tasirin da aure yake kawowa me ayi tasirin da aure yake kawowa zaka istinta'i da mace za a wajabta maka ka ciyar da ita to wannan duk an gina shi ne akan mu'amalar ta inganta aure ya inganta to idan za a iya yin wannan to ma'ana aure ya inganta in ko ba za a iya yi ba to aure bai inganta ba so da kaga ba ana maganar muwafaqatu zil wajha a iskatul qada'i ko makamancin wannan ba a ana maganar tarattubul asar tasirin wato da ake abinda ake nema na amfani da yin wannan mu'amalar in ya tabbata to mu'amala ta inganta wa fil fasadi aksu hadha yadhharu kuma a wajen fasad shine akasin siha bacin ibada a cewa mu'amala bacin mu'amala fasadul mu'amala ma'anarta aksu hadha akasin wannan shine adamu adamu wujudul athar rashin samuwar wannan tasirin yadharu shine yake bayyana na'am wato jera wato biyo biyo biyowar al'athar tasiri waɗanda suke al-maqsuda su ake nufi a cikin ake nema min al'agdi a cikin kulla mu'amala akan wannan mu'amalar kamar yin tasarrufi da amfana bil mabi'i da abin da ka saya ka sai mota kai tasarrufi kana saya ka ce na baka in haka za ka je ka ɗauki motar wani ka bayar haka ba za ka yi ba amma kasancewar ka sami ikon kai tasarrufi a kai ka ɗauka ka tafi da ita ko ka bayar da ita wannan ya nuna kan cewar mu'amalar da kuka yi ta inganta watamattu ibil mankuha ka kama mace wadda yake abin nan baka da wata alaka da ita a ga kana tafiya tare da ita hannunka hannunka da nata kaga ba wanda zai zo ya maka inkari a ce wannan adalarsa ta ta wargaje saboda al'asar din da ake nema ka samu ka samu wannan haƙƙin to in aka samu wannan asar din fahuwa nashi'un an siha to mababbagar sa ya taso ne daga inganci ba daga wanta ba ba ma'anarsa shine duk lokacin da aka samu siha za a samu samaratul akdi ba ba shi ake nufi ba ba domin za a iya samun siha ba a samu samarar ba domin inda aka samu tamakon domin cinikin khiyar ciniki da aka yi zaɓi aka ba da khiyar a ciki sahih ingantacce ne amma babu wani afar da yake tasowa da gare shi bayan an kulla shi ka sai mota daga wajen mutum ka ce to ni ciniki amma ina da khiyar zan je sati ɗaya in gwada ta in lafiya lau take to ciniki ya tabbata in ba lafiya lau take ba zan dawo maka da motarka to kaga ciniki ya tabbata a ciniki ya tabbata amma asar din bai tabbata ba a cikin wannan muddar ba zai iya zuwa ya je bayar da ita ba ko ba haka ba kana cikin muddar ah, tunda kuma a cikin sha- sh- sh- a cikin a cikin cinikin khiyar zaka yi sharadin cewa to a bani kuɗi a shar- a- a ciki- a cinikin khiyar ba a sharadin naqd ba cewa da sharadin zaka bani kuɗi sai idan muddar ta kare tukuna ya tabbata sannan zaka ba wa mutum kuɗi in aka yi cinikin khiyar to kaga kenan tarattubul aqd din wanda da wan- wanda ake fada a ba ana nufin cewar in dai aka samu sai ana samun sihar za a samu tarattubul athar ba a'a za a samu imkaniya na tarattubul athar tunda yanzu kama a cikin cinikin khiyar ai an sami imkaniya ne domin daga karshe idan ciniki ya tabbata shikenan sai a samu wannan tasarrufi din alaikumus salam cikin da ake na na garanti ba in bai shiga wannan ba ka wani su aka kiya ne zan je in tantance idan ta yi sai zo ba ku in ba din kan jama'a da karanta to shi wani su ga ka na saya ko ko fili da ko da ko an baka tiriyan tiriyan abu da garanti waranti to kuma ka je kai ka ba da kuɗi an ce zan kuɗi ka ba ni kuɗi ka a wannan bai'ul uhda ne ba bai'ul khiyar bane wannan ba khiyar bane bai'ul uhda ne a kulla ciniki da sharadin kan cewar za a baka lokaci za a gwada abu in bai yi ba kana da haƙƙin iqala a lokacin haƙƙin dawo da shi a canza maka ko kuma a dawo maka da kuɗinka wannan bai'ul uhda ake ce masa waran to kaji kaji yan shari'a suna gyara maka waranti repair waranti in aka baka waranti za a ce maka duk abin da ya faru ga abin ka kawo za a gyara maka free shine waranti hmm? canza eh ya danganta da terms din waranti din na'am fa in qila idan aka ce to ij- alkhul'u yin khul'i shine mace ta fanshi kanta ta hanyar bayar da a, a dukiya ga mijinta ya karba a raba aure da alkitaba da kitaba shine a dora ma bawa haƙƙin ya fanshi kansa ta hanyar biyan kuɗi da zai rinka yi akai-akai waɗanda suke ɓatattu bisa misali ya abinda ake nema ɗin na asarinsu yana tabbata bayansu gashi kuma gashi kuma an sufanta su da fasadi na rabuwar a cikin alkhul'i Eh, da kuma da yanci a na fir- a- a- a na biyu Eh, mace ce ta zo ta yi hulɗi sai ta kawo tulingiya ta ce tulingiya na bayar a a- a- a- a- a raba ni da shi ya karba yanzu wannan ba fasidi ba ne fasidi ne to amma bai nuna ta tabbata ya yadda ya karba shikenan bai nuna ta tabbata Falda- to shine to ta yaya za a yi kaga gashi an samu fasadi kuma an samu tarattubul athar domin menene atharin khul'i ba a rabu ba eh menene atharin kitaba ba a sami yanci ba to gashi da an tabbatar da su eh, tare da alfasad an tabbatar da su tare da alfasad to yaya za ka yi jawabi akan wannan ya ce faljawab cewa tarattubin wato asar din wato al- a- a- a- a- a- wato abinda ake nufi a cikin wannan akadin ba saboda akadin bane tasirin ba saboda akadin bane ba saboda mu'amalar bace saboda at-ta'liq abinda aka rataya shi da shi ne kuma shi wannan ta'liq din sahihi ne babu wani alkhalal a cikin sa a tsaya wannan ya tukuna wannan mu koma asali ya ce abinda ya sa a cikin alhulun aka tabbatar da asar din ba saboda ingancin akadin ba ne ba saboda ingancin akadin ba ne ballit ta'aliq saboda ta'aliqin da aka yi rataya ta da aka yi kan cewa to an yadda ta rabu da shi din akan cewa za ta kawo iwa ko ba haka ba saboda haka wannan yaddan na rati ta'aliqin da aka yi na ci gaba da zaman auren ya zama to kanta ya bata abin da take nema na bai nuna domin ya yadda akan cewar din ya kawo ta kawo abu kuma zai a- a- a- zai karba saboda haka in ta kawo abu wanda yake bai inganta ba ba zai rusa wannan ta'aliqin da aka yi ba ma'ana wannan yadda ce ta sababa eh haka zalika wajen kitaba yaddarsa da rataye da rataye kitabar tasa akan abin da ya kawo shi ya sanya ita shi ya shi ya sanya yancin ya inganta ya tabbata ba wai saboda ingancin aqd din ba saboda haka fala ya rita na'am da kuma a fadinsa da ya ce wa fil fasadi aksu hada ya yana nufin cewa wato bacin akadi shine akasin ingancinsa shine cewar wato tasirin mu'amalar bata wato bata tabbata a kansa domin hani yana hukunta bacin mu'amala saboda abinda Allah ya hana abinda aka hana baya daga cikin umarnin addininmu ga shi kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya kirkira abinda yake a cikin bashi da a cikin wannan al'amarin namu abinda yake baya daga cikinsa fa huwa rad to wannan abin mardud ne to kaga falmanhiyu anhu abinda aka hana mardudun wato an wato ba shi da kabuli da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hanifa ya saba anan wajen cewa wato wajen al wato annahyu yaqtadi al fasad
wani yaran da ke hukunta wa sha'anin kulli na'am yarda akan kulli yarda ta fashi garta daban yake da kuma abin da za ta fara kwashi kan nata
eh wato idan abin da za ta kawo in dai aka yadda za a yi hulun shi kenan ko abin da ta kawo din bai inganta ba wannan ba zai bata hulun ba zai bata bai nunar ba sai dai ya bata abin da aka ba kawo ba sai dai a ce a'a sai a nemi ta canza ta kawo wani abu ta kawo abin da yake zai zama to ingantacce amma ba zai tasiri akan rashin bai nunar ba bai nuna za ta tabbata
ya kamata a rikar masu cina ya daban
abin da ta kawo daban eh dai ba zai bata daya ba amma ka san wannan usul ne wani lokaci idan aka je wajen furo'a kuma wasu ya ga wata fuskar ta zo wanda yake za ka ga ba lalle ya zamanto haka ba tunda wannan iradat ne yake kawowa akan wani fara'i ne watakila gaskiya a kan wani sun ma'allaka da baki ɗin kullum a kan abin da suka ga shi alƙali ne ɗaya ya ɗaya ɗaya ta ji da rasu da wasu kan suna ya ta fi gini za ci gawa wasu aikin sa a bai yi ba nan da za a shiga ciki in har ba a yi ta ba a kan haka har sai a tafi a kai kashe an ɓata ne ne ba maimakon taji eh na ya ta tafi shi kan ta wannan a ce guda sai alƙali ne sai kuma a ce kuma za a kawo sai a yi duk da duk gurin da za a kan abin da ake Allah ya aiki ga cikin wani lokaci sai a
baki akan ya yi taliki akan me?
akan abin da a yi jiban
a akan yadda cewa za a yi hulɗin shi kansa yadda za a yi hulɗin na ganin wannan mu ƙara baiti ɗaya da Allah sai mu ƙara sa mas'alar as-sihhat wal fasad din nan in lam takun idan mu'amala ba ta zamanto hiwala ba autalakun ko kuma bacin wato hada ta'alluqul haq idan ya zamanto wato ba a samu hawala ba ko ko bacin almabi da ta'alluqul haq ko kuma ratiyuwar haƙƙin wani wa naqsun da kuma raguwa na kimar su yi ulaku wanda yake ana sani duk waɗannan abubuwa wato suna tasiri waɗannan abubuwa suna tasiri akan wato suna sanya albai'ul fasid ya zamanto gashi an samu fasadi amma kuma a samu tarattubul afa kamar yadda aka samu wajen kulli yani annal malik wato idan alal misali ka sai abu a wajen mutum kana saya sai bayyana
cewa akadin da kuka yi mu'amalar da kuka yi ba ta ciya ce amma a lokacin da ka siya kasuwar abin ta canza kasuwar abin ta canza kamar alal misali a kayan amfanin gona ne wanda lokaci a ko kuma abin nan ko kuma fetur yawa ga sunan yan kazuga masu masu cinikin fetur ana yi kawai sai kaciku ya zo ya kawo wannan abin nan sabon doka da aka kasuwar ta canza ga baki da to idan aka ce wancan cinikin da aka yi a zo a zo a mayar da shi bayan kasuwa ta riga ta canza akwai cutarwa akwai cutarwa eh saboda yayin da farashin domin abin da yake fara ka halakar da shi za a neme ka da kima ne to da in aka ce ka kawo da kimar wancan a da shi wancan an cuce shi ni kuma ka dora maka kimar wannan sabo an cuce ka to saboda haka bai un fasid ne bai un fasid ne amma ba za a ce a lokacin da an samu hawalatu su ba za a ce a yi rabin mai shi ba a dawo da wani ko da haka za a ba mutum shi hakkin milk ba kar ya mallake shi sannan kuma sai a zo a warware ta fuskar a koma zuwa ta auta lafin ko kuma ya zama to ka sai abu ya zama to ya halaka an sace shi to shi ma a nan wajen a a shi ma ya ta'azzar a a ba zai ba za a iya yin raddu bil zati ba sai dai a yi raddu bil qima ba kana ta shari'a يا أيها الناس تقاربوا وصلوا في هذه السنة وراءوا فيها الخلاف فقالوا إن البيع القاسية يفيد شهادته فيما يقبل منه
na'am wato malikiya sun saba asalinsu a wannan matsalar da suka ce shi alfasad wato fasadi shine abu tasirin abu ba zai tasirin da ake nema ba zai tabbata akan abu ba ya zama to gashi an samu fasad kuma suka tabbatar da milki to sun saba wannan asalin a wani yasa suka saba wannan asalin sun saba shi saboda mura'atul sula na yani annal malikiya malikiya sun saba asalin su a wannan mas'ala menene asalin nasu shine na ta'arifin al-fasid da ake wara au fiha al-khilaf suka lura da sabanin malamai faqalu suka ce innal bay' al-fasid jiniki wanda yake batacce yufidu shubhatal mulk yana bada fa'idar mulki wato shubhar mulki nau'i na mallakar abu tunda ai ingantaccen ciniki yufidul milk ko in aka yi ciniki ka mallaki abu to albayul fasid kuwa baya tabbatar da mallakar abu to amma su sai suka ce yana ba da tabbatar shubha na mulkin abu kaga inda suka saba asali kenan me yasa yani fi ma yaqbalul milk a cikin akan abin da yake karban mulki فإذا لحقه أحد أربعة أشياء أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة أو الثمن to idan ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu suka suka haɗu da ciniki wanda yake ɓatacce to sai a tabbatar da mulkin al'amarin bilkima ko kuma bilkaman da farashin da alal misali idan aka yi ciniki wanda yake ɓatacce amma aka samu canjin kasuwa to sai abin ya tabbata da kima sai a ce ka bayar da kimar abin tunda an ɓaci cinikin maimakon a ce ka dawo da abin bayan kasuwar ka ta canza in aka ce ka dawo da shi ko kuma abin ya halaka zai zama to kan cewar akwai wahala a kanka sai a ce to ka koma da shi da kima kuna neman abin nan ne ko au ta'alluqul halq ko kuma ta'alluqu haqqil ghayr an yi ciniki batacce sai ya tabbata cewar a wannan abin ya zama to haƙƙin wani yara ce da shi ka bayar da shi sadaki an baka an yi cinikin gida ba ta canji gida amma kuma ka bayar da shi sadaki in aka ce ka dawo da gida ya za ka yi da aure to da sai dai a ce ka koma da kima ya ce a kiman ka gidan ka biya kuɗin kima kaga wannan ai kamar an tabbatar da cewa ka mallaki gidan ne ko tunda aka ce ka biya kima tare da kuma kan cewa cinikin batacce ne za a bata shi in aka bata ciniki ba shine a ce ka dawo da abin da ka saya ba a dawo maka da kudin ka to yau a ce ka dawo da abin da ka saya sai a ce ka dawo da kima eh ka dawo da kimar abin shine hawalatul aswaq kasuwa ta canza talaful aini ya zamanto abin da ka saya ya zamanto ya halaka wal usaniha ko kuma ta tawaya ko kuma ya tawaya wani hadari ya samu abin wa ta'alluqu wa ta'alluqu haqqi ghairi biha ko kuma haƙƙin wani ya rataye da ita bi nahwi bai'in kamar ka sayar aw rahanin ko kuma ka bayar da shi jingina ko kuma kamar da muka ambata ka bayar da shi sadaki na sadakin ya fi ya fi ma'ana kowa ya san a ce ka yi ciniki ka je ka biya abu sadaki sannan kuma a zo a ce ciniki ya tashi in aka ce ciniki ya tashi aure ma ya tashi kenan na to mun gama mabhasin as-sihhatu wal fasad na ina jin kuna neman abin nan ko ba an bashi na a arshin a arshin jinaya ai wannan wani abu ne daban kuma ba zancen ai ana maganar a a wato ana maganar arsh idan ya zamanto ana raddi ne bil aiki ka gani wajen raddi bil aiki shine ake kawo arsh amma wannan ai babu zancen arsh na